إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan dare zai zamo daren asabar kenan ashirin da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam salam za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka mai suna nurul albabi wanda shaikhu usman ɗan fodiyo ya rubuta muna roƙon allah ya gafarta masa to idan ba a manta ba hawa yau الشيخ عثمان رحمه الله a wannan littafi yana bayani akan wasu al'amura wanda wasunsu al'adu ne kuma sun ci karo da addinin musulunci to shine saboda sauke wajibi mala ya rubuta wannan littafi saboda ya yi faɗakarwa ga 'yan uwansa fulani da hausawa so duk abin da ake karantawa su suke aikata waɗannan abubuwa akwai abubuwan da su fulani da hausawa sun yi tarayya wajen aikata su wasu abubuwan kuma fulani sun keɓanta da su wasu abubuwan kuma hausawa tun da shi a sheku usmanu duka yana rayuwa cikinsu tun da yana jin hausa ba ta wasa ba yana wa'azi da hausa yana yi da fulatanci yana yi da larabci duka yana yi haka rubuce-rubucensa za ka ga akwai littattafai da ya rubuta da fulatanci suna nan masu jin fulatanci suna karantawa to muna addu'a Allah ya gafarta masa to za mu tashi inda a shaikhu usman yake cewa ƙala shaikhu muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn muhammad almadiyoni e shi gaba ɗai nasabar tashi duka muhammad muhammad ne shi Muhammad babansa Muhammad kakansa na farko Muhammad kakansa na biyu ma Muhammad ane mai laƙabi da almadiyoni wanda yana ɗaya daga cikin malamai na mazhabin malikiya malamin fiƙihu ne sosai kuma an yi shi a tilmisan a maroko mutumin maroko ne to malamin fiqihu ne yana da rubuce-rubuce da dama da ya yi to daga cikin rubuce-rubucensa akwai wani littafi da ya rubuta mai suna fathul jalil fi adwiyatil alili ya rubuta don ya yi sharhi ga wannan littafin wannan da ya yi nazimin muqaddimatu bin rushdin wanda aka fi sani da dan rushdu to ya ɗauki wannan littafin sai ya masa sharhi to wannan sharhin sai ya samai suna fathul jalili fi adwiyatil alili littafi ne mai kyau sosai a kuma da daɗewa an buga shi to a ciki a shekhu usman ya ɗauki wannan magana shi yasa ya ce fi sharhihi a cikin sharhin nasa fathul jalil mai suna fathul jalil ya ce ga abin da malamin yake faɗa baitutatun nasi inda ahalil mayyiti laisat illa min amril jahiliya a shehu usmanu ya ce wato tarewa da wasu mutane ke yi a gidan da aka yi mutuwa idan an yi mutuwa a unguwa ko a gari sai kaga mutane na ta tarewa a gidan ana kwana za a ɗibi wani lokaci kila kamar sati-sati biyu wasu har wata ɗaya a wancan lokaci tare da su waɗanda aka wa mutuwa ɗin to a sheku usmanu ya ce wannan bai zama ba sai face lamari ne daga cikin lamarin jahiliya eh wannan jahiliya su suke yin wannan su suna yin haka ne saboda su taya waɗannan jimame da kuma rashin da ya same su da sauransu mu suna ganin cewa sakamakon haka shi ma wannan zai iya zamowa dalilin da zai sa mamacin ya samu wata rahama wato suna a taƙarrub ilallahi da wannan abu eh to wannan ba daidai ba ne asali idan an wa mutum musulmi mutuwa to abinda aka neme ka da shi shine kai masa ta'aziyya amma ba wani batun tarewa gidansa eh da ka je kai masa ta'aziyya kai masa addu'a ka jajanta masa ka kama gaban kanka kuma Allah ya hore maka za ka iya sa a dafa maka abinci mai kyau sai ka ɗauki abincin sai ka kai masa saboda galiban mutum idan aka yi masa mutuwa to yakan shiga wani yanayi wasu al'amurra na shi na yau da kullum sukan tsaya to hatta shigaltuwa da a tsaya a dafa abinci sai ka ga yana wahala to shi yasa aka ce dan tanadi abinci a kai musu kamar yadda ya faru ga alu ja'far nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sahabbai ku tanadi abinci ku kai musu saboda akwai wani al'amari da yake shagaltar da su wanda ya same su shi ne na rashin da suka yi to sai wasu suka kirkiro ita wannan bidi'a ɗin da ɗaɗɗar bidi'a ce tun da shi almadiyoni ya gabaci a shehu usmanu kaga da ɗaɗɗan abu ne an daɗe ana yin shi a afirka shi kuma kaga mun ce mutumin ma maroko ne eh to kaga ba ma ɗan najeriya ba ne to su kuma sai daidai da a wannan lokaci a wannan ƙasa ta hausa kuma ana yin wannan al'ada ɗin ta jahiliya idan an ce gidan wani an mutu sai ga dai an tare gidan mutane an cika gidan kai ka ce dai wata hidima ake wai kuma rasuwa aka yi to wannan kaga bai cikin tsarin musulunci to shine a shekhu usman ya ce laisat illa min amril jahiliya e wa nahawuhu sai zama wawun din ta isti'nafi ce ko ka ce wa nahawihi sai zama adafi akan min amrin to kowane yana dauka ta fuskar li'irabi to yana daga cikin abin da ya kama da bai tuta tarewa domin kwana da mutane ke yi wasu daga cikin mutane a gidajen wanda aka yi musu mutuwa الطعام الذي يصنعه أهل الميت في اليوم السابع akwai abincin da su waɗanda aka yi musu mutuwa ɗin sukan shiryawa idan an yi kwana bakwai da rasuwar da aka yi musu sai su tanadi wannan abinci suna rarrabawa suna saraka to shi ma wannan bid'a ne al'abarin jahiliya ne baya koyarwa musulunci shine fil yawmi sabi'i eh wanda suke kira sadakan bakwai yuriduna bidhalika alqurbata lil mayyiti su suna yin haka domin nema wa makusancin wata lada eh dan ya ƙara samun guzuri sai a ce to tunda yayi sati da rasuwa bari a shirya abinci ko wani abu sai a rarraba wa mutane a yi sadaka to can da ana yin haka daga baya wasu sai suka zo suka yi ƙari ma suka ƙirƙiro sadakan uku suka ƙirƙiro sadakan arba'in yanzu da ma ya yi kwana uku sai kaga ana yi in ya kwana bakwai a yi in ya kwana arba'in ma a yi can da kaga ɗaya ne daga sati kawai shi kenan to wannan bid'a ne ba daidai ba ne babu shi a musulunci to shi ne yuridu na bizalikal ƙurbata lilmayyiti wata rahuma alaihi kuma suna yin haka domin nema masa rahamar Allah wai suna ganin in ma yana cikin wannan yanayi marar daɗi to wannan sadaka da aka yi masa to za ta taimaka wajen yayi masa wannan bala'i su haka suka zato ba wai nassi ne ce musu haka ba wannan kaga al'amari ne na gaibi ya kamata a ce Allah da ya faɗa ko manzansa ko ba su su kirkiro su abin nan ba to wa hadha amrun muhdathun lam yakun fi ma taqaddama almadiyoni yace wannan al'amari gaba ɗaya da aka faɗa to baya daga cikin aikin magabata bid'a ne muhdas ma'ana daga baya aka samu wasu waɗanda ba su yi karatu ba sai suka kirkiro aka samu malamai 'yan son zuciya suka goya musu baya shikenan tunda akwai wani abu da ake samu na abin duniya to ka gani to za ka ga yanzu abin ma ya yi taɗauri wasu banda abinci suna yanke-yanken dabbobi da raba kuɗi da sutura akwai ta uku akwai ta bakwai akwai ta arba'in to duk wannan ba koyarwa addini ba ne malamai tun ba yau ba ka duba tun wancan lokaci malamai sun yi gargaɗi abinda kawai aka neme ka ga mutum an masa mutuwa kai masa ta'aziyya an gane in kuma allah ya hore ma kai kai abinci ka kai masa ba wai shi ya dafa nashi ba kuma ka zo ka canye eh wannan akwai rashin tausayi a ciki ko ba haka ba eh to ka gani wasu an ce ma suna na hannun man suka inda an ka mutu saboda su ci abinci wai yunwa najeriya abin ya kai can ta Allah ya gyara ta wannan ba daidai ba ne kai an ka ce kai abincin ka kai musu to don mi da za ka jira nasu saboda Allah ai su abin tausayi ne abu a tausaya musu ne a to shi yasa aka shar'anta ta'aziyya din don a rarrashe su a dan rage musu raɗaɗin da suke ji na rashin da Allah ya jarabe su da shi ina fatar an gane yawa to shi yasa zaka ga da yawa ma wasu malamai suka ce hatta ma a ce za a zo a yi taro ana ta karɓar ta'aziyya duk ba a buƙatar wannan ba a buƙata kawai in an ma mutuwa ka ta zuwa harkokinka wanda ya haɗu da kai masallaci ya yi ma ta'aziyya wanda ya haɗu da kai gona ka yi ma ta'aziyya wanda ya haɗu da kai shagon ka yi maka ta'aziyya wanda ya gamu da kai bisa hanya ya maka ta'aziyya shikenan khalas bayani ya riga ya ƙare amma a ce a haɗu wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo a zo a tara mutane a zauna ana ta abin nan suka ce wannan duka ba daidai ba ne sun kafa hujja da wani asar na wannan jarir ibn abdullahi al-bajali ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mun kasance muna lisafa haɗuwar mutane in an yi mutuwa da kuma su su yi abinci suna dinga rarraba ma masu zuwa ɗinci wannan yana daga cikin anniyaha wadda manzon Allah ya hana ya ce yana daga cikin al'amarin jahiliya su shi yasa in kuka samu littafin al'ummu na al'imamu shafi'i yake cewa ina kyamar in an yi mutuwa mutane su haɗu su taru wuri guda a ce ga su can mi ya tara su wai mutuwa ta tara su ai an wawa ne mutuwa alimamu shafi ya ce ni na kyamaci haka ya ce saboda wancan asarin ita mutuwa inda ake bukatan mutane wurin jana'iza za a yi masa sallah ko za a sa shi kabari to nan ake bukata a taru amma da an rufe shi da kuma shi kenan kowa ya je zuwa harkarsa ma'aikacin gwamnati ya je zuwa aikinsa manomi ya je zuwa noma mai ka tashi ya je zuwa ka tashi alamin makaranta ya je zuwa lalurarsa abinda ake yi kenan to amma kaga mu yanzu abin ba haka bane yace to muna ina kyamar haka eh to shi yasa a mazhabinsa al-imam shafi'i rahimahullah to wannan taron ba a yi da wasu ma daga cikin malikiya su ma sun goyi bayan wannan ra'ayin ko na malami da ake kira a turɓoshi a turɓoshi to yana da littafi mai suna alhawadisu walbidar to a ciki ya ce malamansu na malikiya sun hana irin wannan taron kawai mutane su zo su zauna suna jiran wai a zo a yi musu ta'aziyya ya ce ba sa son haka yana nufin wasu daga cikin malamansu na malikiya ba sa so to haka in ka ɗauku su al'imamun nawawi littafinsa al-majmu'u sharhul muhazzab shi ma ya yi dogon bayani akan wannan akwai na kwanan nan malamin nan na masar shi ma ya rubuta littafi mai suna abin nan da ya magana akan bid'a al-ibda' fi mabari liptida aliyu mahfuz rahimahullah ya rasu bai jima da rasuwa ba a masar yake su ya yi ƙoƙarin tattara musamman maganganun su al'imamin nawawi da sauransu da suka hana saboda bai suka ce bai da wata fa'ida asali kawai a yi ta'aziyya shikenan kowa ya watsi amma kai kakka zauna kana jiran alhaji suwa ne za su zo su yi min ta'aziyya malam wane za su zo su yi min ta'aziyya duk wannan malaman sun ce ba daidai ba ne kuma wannan shi ne ra'ayin ɗan kodiyo shi ra'ayin da ya zaɓa ke wasu kuma malamai suka ce a ya halatta sai suka sa sharuɗa kamar wasu daga cikin alhanafiya da wasu daga cikin alhambaliya suka ce ya halatta za a iya karban ta'aziyya din wasu suka ce kan ta wuce kwana uku cikin su kenan in ta wuce kwana uku to laifi ne sannan kuma suka ce kada ta kunshi wani abu wanda yake suka ga addini an gane na uku kuma ya zama akwai bukatan haka din ina fatar an gane kila ana ganin wasu ne za su saso daga wani gari ko wata unguwa mai nisa an gane to wannan suka ce za a iya zaunawa a a jira su su zo in suka yi ta'aziyya su wuce kai ma ka tashi ka abin nan amma su ma ba su ce kawai ka zauna dindindin ka kashe ni da kwana kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wai kana zaman abin nan eh wanda ya zo a tarbe shi a karɓi ta'aziyya ya wuce sai ka je zuwa sana'arka ka in wani ya zo a sake zuwa kuma a karbi shi ma ta'aziyarsa ya tafiyansa ka te zuwa nema abincinka amma a kashe wasu ayyuka don ɗaya wannan to su ma ba su yadda da wannan ba ka ƙi zuwa gona ka ƙi zuwa wurin aiki ka rufe makaranta saboda an maka mutuwa to magabata ba sa rufe makaranta don an mutu ba su rufe abin nan ba su rufe makaranta da ran sallah da ran da an ka mutu da ran da aka yi aure kullun karatu ake yi kullun karatu ake yi shi ne sunna ta salaf kowaye ko na ka yi mutu in dai ba kai ne za ka yi mai tajihizi ba na jana'iza da sauransu haka wanda za su yi shi kenan sai su je su yi ta tayi kai kuma ka je zuwa wata hidima a yi masa addu'a kawai ya riga ya tafi ba dawowa zai yi ba an gane to matsalar mutane duk abin da shari'a ba shi ta kawo ba sai kaga sun fi makale masa sun fi naci a kansa can kuma in shari'a ta zo da wani abu sai kaga kuma ba sa su ba sa sun aikatawa an gane yawa to su waɗannan malaman wanda al'allama ibn baz ya zaɓi wannan fahimta cewa in akwai bukata ɗin na taron wasu don su yi ta'aziyya ba komai an gane yawa amma in ba tunanin ma wanda zai zo to wa haka zaman jira ka ce zuwa aikin da haka yi mana kai ma ya tafiyar za ka yi ka je ka yi ta addu'a da sauransu allah ya kai mai rahama eh an gane wannan yawwa to kaga in akwai bukata za a iya abin nan amma kawai dai kai ka zauna ne don zaman wa zai zo ya yi ma ta'aziyya to wannan ba koyarwa addini ba ce eh an gane ko Allah ya ba mu ikon gyarawa to shine anan a shehu usmanu a yake bayani akan ita wannan al'ada ne daga cikin al'adu sai kawo maganar wannan malami to sai yake cewa wala huwa mimma yahmaduhul ulama'u wannan abin da kaji an ambata an ambata bai cikin abin da malamai ke godiya a kansa Allah wade suke yi shi in an ce aiwa ne yayi wannan abin sai su yi Allah wade da shi saboda ya zo da wani abu na bid'a radiyallahu anhu qalu sai suka ce laysa yanbaghi lil muslimina bai halatta ga musulmai ba shine ma'anar yanbaghi anan bai halatta ga musulmai ba an ya qatadu bi ahlil kufri su dinga kwaikwayon kafure wannan duka ayyukan kafurai ne asali su adda waɗannan al'adu din an musu mutuwa suna ta sai su mai da abin ma biki eh to su ne ake kwaikwayo to kaga ai ba daidai ba ne man tashabba bi qaumin fa huwa minhum eh to ba daidai ba ne bal ba haka ba kullu insanin kowane mutum yanha zai hana ahalahu iyalansa anil huduri daga halarta irin wayannan tarurruka din karka bar iyalinka su je amma ba laifi su je su yi ta'aziyya ga mamacin su dawo amma a je a tare gidan mutuwa to wannan ba daidai ba ne in ka je ana wannan taro karka bar iyalanka su je fi misali haza ga misalin irin wannan bid'an wa shibhihi da abin da ya kama da shi min latamil khududi na irin abin da wasu jahilai ke yi na bugun fuskokinsu in an musu mutuwa wa shakil juyubi suna yaga suturarsu sai suna kama wuyan rigarsu suna yagawa ana ta bugun jiki ana ta kuka wasu imalin nawah da kuma amfani da nishi da hargowa ana kuka to wannan kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya hana yake cewa laysa minna man latama al-khududa وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه النبي صلى الله عليه وسلم yace bai tare da mu yana nufin mu taron musulmin kirki mallata mal hududa duk wanda dan an masa mutuwa ya dinga dukan jikinsa wa shaqqal juyuba kuma ya dinga yaga suturarsa saboda jin zafi wai an masa mutuwa kuma ya dinga amfani da wasu kalmomi waɗanda jahiliya ke faɗa wayo Allah na halaka na lalace tun da nan rasawa ne kaza da kaza da kaza gata na ya tafi wayan mutuwa ya tashi wannan duk kalamai ne na jahiliya eh kamanta da Allah ke to dan ya mutu shikenan ka lalace taka ta kare to ina Allah eh to ka gani shi zai ci gaba da kulawa da kai kuma dama shi yake kulawa da kai ba wancan ba to karka yi tunanin wai dan wane ya mutu shi kenan kai lamarinka ya abin nan ba za ka iya kaza ba ba za ka samu kaza ba ba haka ba ne an gane? eh wannan alamu na nuna baka da tauhidi eh wala Allah mai gidanka ne yana tallafa maka kila ya yi alkawalin zai maka aure kuma ko zai sama maka aiki ko zai baka jari sai kake tunanin to ai tun da ya tahi ai shi kenan na shiga uku na lalace kaza da kaza da kaza garkuwa na ya tafi to duk wannan kalamai ne na jahilai Allah yana alhayyul qayyum saboda haka kowa karkashin sa yake ba wani wai dan ya tafi wai rayuwar ka za ta lalace babu shi an gane yawwa ko wani abu da kake tunanin tun da wani ya tafi ai abin ba zai yi ba ga mai tauhidi ba zai yi wannan tunani ba sai dai wanda bai da tauhidi bai je makaranta ba to shine min latamil khududi wa shaqqil juyubi wa isti'malin nawah to duk wannan haramun ne amma sunna bata hana ayi kuka na tausayi wanda ya yawwafinta daga harbowa ko furta wasu kalamai na jahiliya ba wannan an ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu sai an ka ga yana zubar da hawaye har suke cewa da shi ya rasulallah ai ka hana kaza da kaza ce wannan ai kuka ne na tausayi an gane ashe asali shi wanda ya mutu shi ake tausaya ma ba wai wanda ya bari ba an gane wanda ya mutu shi ake tausaya ba ba wai matarsa da ya bari ba ko 'ya'yansa an gane a shi ya fi cancanta a tausaya masa saboda shi tashi ta kare yanzu ya riga ya je ya tunkari abin da ya aikata ba san halin da yake ciki ba kai kuma da an raye kana da kofan gyara yau yau din za ka iya gyarawa kuma allah ya karba to amma shi shi ke ne yanzu komai nasa ya tsaya ya riske abin da ya shekaru yana aikatawa haka shi ne abin tausayi to shi ne annabi ya ce musu ba ina zubar da hawaye ba ne saboda tausayin kaina ni a saboda tausaya masa shi ibrahim shi yasa malamai suka ce ana tausaya mu wanda ya rasu ne shine abin tausayi amma mun kuma kaga ba haka bane mun fi tausayin wanda an ka bari eh eh mun fi tausayin sa sai a ce ai yo Allah ai marai ai kaza da kaza da kaza ai ya mutu ya barta ai ba za ta sake samun irin sa ba duk wannan ba daidai bane waye ga ya maka ai na kirki ba su kare ba akwai waɗanda sun ka yi shi imani suna nan allah zai kawo su to addu'a ta gari yake bukata wa min al'umuri lati ammatil balwa a sheikh usman ya ce daga cikin wasu al'amurra wanda musibar su ammatil balwa ta game biha a dalilin waɗannan al'amurra ɗin fi hazihil bilad ma'ana ta game wa'yannan garuruwa ko ina abin ya zama ruwan dare game gari intizaru sibiyani shine jinkirta ma yara allazina balagu waɗanda suka balaga suka kai mudda ta haddal khitani lokacin yi musu kaciya eh sai a ce ai za a jinkirta musu a ƙi musu kaciya din sai a ƙyale su ila an yabluga man dunahum haddal khitani sai a ce tunda akwai wasu baya gare su kannan su su ma sai a bari sai sun kai lokacin eh an gane ko su ma sai a ce ai a bari sai sun kai wannan lokaci ai sai ai musu wannan kaciya din eh to an samu suna yin haka fayaktinunahum jami'an sai a jira na ƙasa da su su ma in suka kai wannan mudda wanda muddan shine shekara bakwai shi a shekarun da ake yi wa yaro kaciya wasu sun ce har zuwa goma daga cikin malamai to yaro ya kai shekara bakwai madadin a yi masa kaciya sai a ce a tun da akwai wasu baya garai su ma a bari sai sun kai kaga kamin su kai shi ma ya mi ya kara to sai su haɗe da gaba ɗaya sai su yi musu kaciya shehu ya ce to wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ƙwarai ba ce fi yaumin wahidin kuma sai su tara su a yini ɗaya wai jama'unahum fi sahara'i sai su yi daji da su da na san kawai haka ake in za a gajiya ba sa ko yanzu sai a yi daji in an musu kaciya sai a dawo da su sai a tara su da kasan dabbobi babu tausayi wa kullu zalika bid'atun muharrama duk wannan bid'a ce da aka haramta addini asali duk wanda ya isa kaciya a yi masa an gane yawwa sun ce daga yaro ya kai kwana bakwai to daga nan za a iya masa kaciya har ya kai shekara bakwai in ya kai shekara bakwai to nan wajibi ne a yi masa wasu ka ce a inda yake zama wajibi sai ya kai shekara goma ina fatar an gane to nan kan ya zama wajibi saboda daga nan zai fara shirye-shiryen balaga kuma eh amma can kaga duk shekaru ne na yarinta wa amma iza balaga mislu sabiyaini haddal khitani ma'an sai ce amma idan yaro ya kai kwatankwacin yara guda biyu shi ma ya kai lokacin da za a yi masa kaciya gaba ɗaya to fala ba asabi khitanihima babu laifi a tara su su biyu a yi musu kaciya ɗin gaba ɗaya idan yaro misali ya kai lokacin kaciya wancan ma ya kai to za a iya haɗa su a yi musu gaba ɗaya an gane wa an yi da khalafi baitin wahidin kuma za a iya shigar da su a ɗaki ɗaya ma don can da in aka yi ma yaro kaciya to wurin zamansa da komai daban ne akan ware shi daban sai sanda ya warke ta ga yake eh to shi ne to idan yaran kila duka a lokaci ɗaya suka kai lokacin da ya kamata a yi musu kaciyan aka yi musu to babu laifi a yi musu kaciyan tare kuma a sa su ɗaki ɗaya wannan babu komai babu wani abu sai shehu ya ce lakin nif tira sai dai raba su bi baiti kulli wahidin minhuma kowa a ware masa nashi daki kowane yaro an gane bi baiti ummihi a dakin mahaifiyarsa wa abihi da babansa afdalu wa ahsan to hakan shi yafi falala kuma shi yafi kyau min al bid'atil muharrama daga aikata abin da yake bid'a haramtacciya eh son samun kowane yaro a bar shi ɗakin iyayensa ba wai a tara su a wani ɗaki da kasan awaki ba yadda su suke yi a wannan lokaci to abinda dai ake yi a wannan lokaci kenan Allah ya kyauta to dama abinda shi shehu yake magana a nan wato ba daidai ba ne in yaro ya kai haddi da yawaje ba a maika ce a ce za a yi jinkiri shine shekara bakwai ɗin ko goma yadda wasu suka ƙayyade wannan shine aka hana wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hazihil biladi ma yaf'alunahu to hawaye ne daga cikin al'amuran da suka yadu a waɗannan garuruwa ma a kan lamarin kaciya yi ma yara kaciya ma ya alunahu abinda su iyayen yara suke yi minta hadidi su biyani na tsoratar da yara inda alkhitani lokacin yi musu kaciya iza kafu lokacin da suka tsorata ya duribunahum sai kaga suna ta dukan yara to kullu zalika haramu shehu ya ce wannan haramun ne haramun ne don yaro ya tsorata za a yi kaciya kuma ka duke shi eh kaga azabar ta zama biyu kenan ga azaba yi mai kace kuma ga azaban bugunsa wala ya juzu iza uhum bi shay'in shehu ya ce bai halatta a ce za a cutar da su da wani abu madadin ma a rarrashe su li ajalil buka'i saboda wai wannan kukan da za su a ce wai za a yi musu azaba sai sun daina kuka shehu ya ce bai halatta ba bal ba haka ba buka'uhum kukan da suke khairun alheri ne li'anna fi buka'ihim inda alkhitani ajran azima sai ce to ai akwai lada ma a wurin kukan nasu wasu malamai sun ce wannan fahimta ce ta shi malam ba a samu wani nassi wanda ya tabbatar da cewa dan yaro yana kuka in za a yi meka ce za a ba shi lada ba fahimta ce ta shehu wadda Allah ya leƙo wani abu na dalili kuma ga shi bai faɗa ba kuma ba ya raye bale a tambaye shi amma dai tun da ya faɗa to akwai abin da ya dogara gare shi tun da wannan abu ne wanda ya shafi gaibi ka ce kaza in an yi akwai lada wannan ya tajo ila nassi ba a ijtihadi a wannan babi shi wannan sai an samu dalili to kuma al'adarsa galiban irin waɗannan abubuwa yana faɗan dalili to kuma sai zan a nan bai faɗa ba amma dai iya abinda malamai suka ce ba a samu nassi da ya tabbatar da cewa kukan nasu za a ba su lada ba kuma lada har aziman mai girma amma wala allah shi akwai dalilin da ya leko wa man zammahum duk wanda ya zargi yara libuka ihim saboda kukan da suke yi inda alkhitani agun yi musu kaciya fa'alaihi zambon azimin to yana da azaba mai girma saboda ya azabtar da su ba tare da dalili na shari'a ba bai cikin wuraren da aka ce a yi wa yaro ladabi ko a buke shi to duk inda ko shari'a ba ta baka dama ka duki yaro ba in ka duke shi kayi zalunci ko da haihuwarsa ka yi na ba ta gane saboda haka yaro sai in yayi abin da shari'a ta ce a duke shi za a duke shi irin barin sallah in ya kai shekara to ka gani in ya kai shekara goma in bai sallah sai a buge shi ko yana hulɗa da shaidanun yara marasa tarbiyya ko ya ɗan fara ɗauke-ɗauke ko leƙe-leƙe wasu dai ɗabi'u marasa kyau amma haka yaro bai lahin komai baka kama shi ka zane shi to ko kai ka haife shi to sai Allah ya muku kisasi a ranar tashin kiyama don sunanka azzalumi ba abu ko shari'a ba ta bugun mutum sai ya yi laifi shari'a fa to bale kai kai kuma ba shari'a ba ne to shari'a ma ba ta cewa a zanewa ne sai in ya yi abin da ya cancanta a zane shi ko ba haka ba ne to yana da kyau mu kula saboda haka sai a lallashe su ba wai cutar da su za a yi ba wa wajaba alaihi taubatu wal istighfaru minhu shehu yace ya zama wajibi gare shi ya tuba ga Allah kuma ya nemi istighfari daga wannan abin da yake rarrashin yara za a dinga yi ba wai a dinga cusa musu wata azaba akan kuma radadin da suke ji ba tunda ka kaddarta kai koda da girman ka ne an ka ce kai ne za a waka ciya ya za ka ji to ka gani bale ka ce allura mutum kawo kuka to allah ya kyauta kuma da girmansu a'a subhanallah to allura ka ai eh zai bar gari in kuma rike shi kila ko su ma yana iya yi to wannan shi ne a kusa akwai a sheku abdullahi ya rubuta littafi wanda ya kunshi tarbiyya wa yaro tun kamin ma a haife shi da abubuwa da komai are kai manzalin balagarsa da aure da sauransu masalihul insan sunan littafin kenan kusan inda kana son ka sayar da ake tarbiyyar yaro da matakan da ake ɗauka da sauransu to in ka nemi wannan littafi shi ke komai shehu ya faɗa yatta matsaloli na cututtuka da rashin lafiya da hanyoyi da za a bi na magunguna duka ya yi bayani da ita wannan matsala ɗin ta kaciya yaushe ya kamata a yi ta da sauransu ya kamata kuma a yi da abubuwan da aka shigo da su na bid'o'i da sauransu amma malamai suka ce ba laifi ana iya yin walima saboda godiya ga Allah to amma dai shigowa da wasu abubuwa na bukukuwa irin waɗanda aka yi bayani a satin da ya wuce kaga wannan ba daidai ba ne an gane? yawwa ita walima daban biki daban an gane? za a iya yin walima ta suna za a iya yin takaciya din ga ta aure duka za a iya yi ba matsala ba ne to amma dai tarurruka na bukukuwa su ne shari'a ta hana kuma malamai suka ce ba daidai ba ne musamman yanzu da suke haifar da abubuwa na rashin tarbiyya sauransu samari yanzu babu tarbiyya abubuwa sun riga sun lalace to sai dai a ce allahul musa'an wa alaihi tukulan mutane sun fi shagaltuwa da abubuwa na duniya kuma su waɗannan 'ya'yan amana ce mashi tarbiyyar yaro kamar yadda shi a shekhu abdullahi ya faɗa tun lokacin da za ka yi aure tarbiyyar take farawa tun sadda za ka yi aure to ka fara tarbiyya kenan daga nan matakin tarbiyyar yaranka sun ka fara eh tun daga zaɓa musu wadda ya kamata ka zaɓa da yin auren bisa tsari na sunna da ciyar da ita halal to amma wani tun wurin auren nashi kudin da ya auren ba na halal ba ne kuma yana tunanin Allah ya bashi ‘ya'ya na gari wannan zai yi kaga tun da an samu matsala eh to kada ka kuskura ka yi aure da dukiya ta haram kai ko ta shubuha mun san shubuha ko? to ko duke shi ba haka kai aure da ita saboda wannan alamu ne na cewa ka fara yi wa zuriya ka mummunan foundation to bale ka yi auren kuma ka dinga yayo mata haram kana kawo to shi ke sa sai a haifi yara mara tarbiyya ba sa jin magana kowa kar suke kallon ka har ana cewa ai yaran yanzu kaza kaza daban suke da nada to bambanci ya can da za ka ga iyaye da cija suna kokari wajen neman halat ko ba haka ba ne yanzu kuma ko bincike ba a yi eh ko bincike za a yi can da za ka ga mata in mutum ya kawo wani abu gida suna bincikawa ina an kasa ta su yi bincike in hanya ce ba mai kyau su yi ma nasiha to amma matan mana yanzu ko tambaya ba sa yi shi dai kawo ko subhanallah eh wato ko na wani na su dai ka dai kawo babu ruwansu subhanallah to tun daga nan hotar biya ke roshewa mutane da yawa su sani ba sai ka haihu din yara sun taso sai kai ta wahala kana ta cewa to ya an kai ina iya kokari na ina kaza ina kaza ina kaza alhali tun can an ka samu matsala a baya to shi yasa malamai suka ce ka ne in za ka yi aure ka nemi zatu dini sannan ka yi auren da dukiya ta halat to wannan shine asasi na farko da ke sa a samu zuriya tsaye ba in ta zo ɗin kuma ka dinga neman abincin halal gwargwadon abin da Allah ya sauwaƙe maka ba dole sai an ci mai daɗi ba ka kawo mata Eh, to insha Allahu zuriyar da za ka samu za ta yi albarka za ta yi albarka don shi matsala haram duk wanda ka cin haram to akwai matsala ba Eh, ko malami ne yana lalacewa ka ba shi lokaci aga iya kashe riya annan ko malami ka cin haram to ƙarshe ne sai ya lalace sai ya koma ɗan duniya to bale wanda ma bai yi karatu ba an gane saboda ita in kana ciyar da ita dukiya haram to wannan haram ɗin yana naso har ga yaron naka tunda tun yana cikin ciki zai fara madadi daga wani abu na jikinta haka in ta haife shi shayarwar da za ta dinga yi an gane to wannan nonon ya kamata a ce asalinsa daga halat ne abincin da take ci a samu wannan sanadarin nonon ya zama halat ne ina fatar an gane yawato shi ke sa yara su tashi da tarbiyya da addini suna jin magana da sauransu amma duk wanda bai kiyaye waɗannan abubuwa ba to sai dai ya yi haƙuri to shi yasa yara 'yan iska suka yi yawa akwai ɓarayi akwai masu shaye-shaye akwai masu neman mata da sauransu suna nan kuma an yi ta magana an yi ta wa'azi ba sa jin wa'azi ba sa ji na'am
wanda ya gina wannan rayuwa sai daga baya eh sai ya bari
eh a to can da ya gina bai san laihina ba in ba amma ni yanzu wa'azin ya- ya ratsai eh to daga nan inda ya je wa'azi sai ya dora sai ya dora abu mai kyau eh ya ci gaba da abin nan sai ya gyara in Allah ya gamsu da tubarsa Allah zai iya canza mai da abin da yake na alkhairi eh in ya zan gyaran nasa Allah ya gamsu da shi kuma ya karbe shi to matsalolin da ya samu a baya na lalacewa tarbiyyar ya'ya Allah na iya gyara masa wannan din Mm. amma dai babu tabbas tsammani ne wani yana da alaka da kyakkyawan tuban da kuma yadda ya koma ga Allah ka fahimta na eh to wannan wannan shi ne Eh. ai shi yasa zaka ga malaman mu na baya baya hatta abincin tuwa ba sa ci duk abu a cinci abu ma a ba su ba sa ci eh eh an gane na Eh, saboda haram yakan dan toshe kwakwalwa haka ya hana buɗe kwakwalwa da basira da fahimta da sauransu to ba sa yadda to mu kuma kaga ba haka bane to shi yasa zaka ga basiran mu yanzu ba ta da ba ta da wani inganci Eh, ba ba irin da bane karatun mari ana ɗanyi ne kawai Hmm? ka gani tunda yanzu ga su su sun sadda suka yi wannan aiki ma babu wani ci gaba takarda ma irin wannan babu suna rubutu ko dai ga fata ko ga itatuwa eh a sassaƙe icce mai faɗi haka ana rubutu gare shi ko a samu fata ta awaki ko ta shanu gare shi suke rubutu ba wuta ba alƙalami da tawada suke amfani ko karmatako duka yanzu ga wuta ga haske ga fanka ga ac eh ga biro ga kwamfuta ga komai eh eh. to ka matsa ma abin da an ka rubuta ma ka gane shi ake rigima kama gane din to duk wannan yana da alaka da haram din da muke ci ya daga ciki da shi sa rayuwar mata mu ba ta da wani albarka sosai mutu ya tsaya ya kalli a to su su ɗan fodiyo da sun kai wannan aiki wai waɗanne irin mutane ne irin ka ne ba yau wasu noman mutane na ba fa irin ka ne ba kawai hanyar su da tsarin su da taka ba guda ba ce a ce sun yi kaza sun yi kaza ga jihadi ka duba fa duk wannan abin wai bai hana an yi jihadi ba ana jihadi ba hmm? ana noma ana sana'o'i ana kuma da'awa tun da kamin ma a fara jihadin duk ƙasashen nan sai da ya kewaye su da shi da shehu abdullahi da sauran almajiransa sai da suka fara da'awa gaba ɗaya nan ƙasashen nan na garuruwan nan na kebe babu inda ba su shiga ba haɗilu suke sai da sun ka ƙetare makuwara duka suna wa'azi da sauransu suka dawo suka koma zamfara sai da suka shekara biyar zamfara suna da'awa suna wa'azi shekara biyar saboda lokacin ita zamfara sai a hankali akwai jahilci kuma mutane ne waɗanda suna da taurin kai sosai to kusan wajen da'awa babu yankin da ya ba shehu wahala kamar yankin zamfara sai da aka tabbatar da sun dan fahimci wani abu sai ya dawo gobir a tsayyal ya ci gaba da rayuwarsa ya wannan tun kame a yi jihadi ba to ka gani to amma kai jihadin ma yanzu babu shi da'awan ma kuma ka daina to kuma a ce karatun ma shi ma a daina haba da Allah to ya za a ce rayuwa kuma ta zamo kamar irin kamar irin tasu misali kaga ai ba zai yi ba ko zai yi aga ba zai yi ba to gaskiya mu gyara eh kana son yaron ka ya samu ilimi da basira da tarbiyya to kakka yadda ya ci haram kakka yadda mahaifiyar shi ta ci haram eh wannan shine asas shine maganin fahimta da kwakwalwa na farko Allah ya ba mu ikon gyarawa so rayuwar sai addu'a insha Allah wannan za mu kwana wani sati sai mu karasa littafin mai mun kammala shi za mu sa ihya sunna wa ikhmadul bid'a hawaye ta shi a shehu usman ibn fodi rahimahullahu ta'ala wanda a can cikin ihya udu waɗannan matsalolin ya faɗaɗa bayani a kansu tare da dalilai da hujjoji ayoyi da alƙur'abin nan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama to shi za mu saka insha Allah muna roƙo Allah ya Allah ya gafarta masa Eh, wannan aiki dai Allah ya sa masa a mizani mu kuma Allah ya ba mu ikon fahimta da aiki da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته